أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ‘yan uwa da muka haɗu a wannan masallaci mai tarin albarka na markazul imam al-bukhari littafizil qur'ani wa dirasatil islamiyya barkamu da sake haɗuwa a daidai wannan lokaci inda muke ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba a kowace rana ta watan ramadana mai tarin albarka yau kuma muna rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma shine daidai da goma ga watan Maris miladiya aihuwa Isa danna na Maryam alaihi salatu wassalam 2026 don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma ajiya mun kwan aya ta 50 daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasarmu Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abin da muke ji ma tsoro muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganin shi ƴan uwa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lahiya Allah ya ƙara musu lahiya ya Allah waɗanda suka kyautata muna zato suka nemi mu masu addu'a Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi da sauran buƙatoci na musulmai gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya ce انظر كيف يفترون على الله الكذب نعم انظر كيف يفترون على الله الكذب مم.
وكفى به إثما مبينا مم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت مم.
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ubangiji ta'ala ya ce unzur ka yi dubi kana mamaki kaifa yaftaruna ala allahi alkadiba ya suke kiran ƙarya ga Allah wa kafa bihi isman mubinan yi wa Allah ƙarya ya ishi ya zam laihi ne bayyanannen laihi domin yi wa Allah ƙarya ba ɗaya yake da yi wa mutane ƙarya ba idan mutum yi wa Allah ƙarya to tamkar ya shirya hito na hito ne da ubangiji ta'ala Allah ya ce unzur ka yi dubi nazarata ijabin dubi na mamaki domin cewa unzur nan akwai mamaki a ciki yadda ubangiji ya halicce ka yama ni'imomi mabambanta ya arzita ka kuma ka hada shi da wani a cikin bauta babu shakka wannan abun mamaki ne shi ne mala abakar gumi ya ce wa zakara fi ma ya ati annahu min al-kufri tarku ma anzalallahu wal iman bi ghairihi Allah ta'ala ya ambata abun da zai zo cewa na daga cikin kafirci barin yin imani da abun da Allah ya sabkar kuma yin imani da wani Allah duka yana daga cikin kafirci shine Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban idubi ko kuma shin baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda aka ba wani rabo minal kitabi na littahi yu'minuna bil jibti suna yin imani da gumaka domin malamai suka ce aljibtu shine ismu lil asnam suna ne na gumaka wa taguti da dagutu wasu suka ce kuma idan aka ce aljibtu shine kullama ubida min dunillahi duk abunda aka bauta ma wanda ba Allah ba to shi ake ce ma aljibitu waɓagutu da ɗagutu shi kuma ɗagutu shine shaidan wasu malamai suka ce attagutu sune as-sahiru bokaye as-sahara bokaye waya kuluna suna cewa lillazina kafaru ga waɗanda suka yi kafirci ai irin su Abu Sufyan da mutanen sahina qalu lahum nahnu ahada sabilan lokacin da suka ce ai mu mun yi zama bisa kan hanya ta gaskiya bisa kan annabi da mutanansa wa nahnu ulatul bait kuma mu ne masu kula da dakin Allah mai alhorma nusiqil hajja muna shayar da alhazai da ababen da Allah ya bamu na dukiyanmu wa na ƙare daifa kuma muna ciyar da gara ga baƙinmu wa na fukka la'ani kuma muna ‘yantar da wanda ke cikin damuwa da cikin ƙunci amma muhammadun amma shi muhammadu faƙad khalafa dina aba'ihi haƙiƙa ya saba ma addinin iyayensa wa qata'a kuma ya kace hanya ta arrahima zumunta wa faraq alharam kuma ya rabu da haramin Allah mai alhorma ga haitan ya hijira ya je garin Madina da haka sai Allah ta'ala ya ce waya ƙuluna suna cewa na kafaru ga waɗanda suka yi kafirci ha'ula'i waɗance ne a ahada sun yi zama hanya ta shari'a min allazina amanu daga waɗanda suka yi imani sabilan hanya ta ƙwarai hanya ta imani ai ha'ula'i ai antum ku anan ha'ula'i ku ahada kun yi shiryuwa min allazina amanu daga waɗanda suka yi imani sabilan ai aqwamu tariqan kun hibiyar hanya ta gaskiya cewar Allah ta'ala alam tara wannan malamai suka ce istifhami ne na inkari kuma istifhami ne na mamaki yani ya ta'ajjabu min hali haula yana mamaki da halin wayannan mutane wayanda ke fadin wannan maganar daman shi wanda yake bisa kan ba hanyar daidai ba jin yake kowa ba daidai yake ba shine a bisa daidai yadda shi dan giya in ya sha giya yana jin cewa kowa bai gano ba shi ɗaya ne ya gano kamar yadda kahiri yake jin cewa dukan duniya shi ɗaya ne a bisa kan hanyar daidai haka shi ma wanda yake ɓatacce jin yake duk duniya kowa ɓatacce ne shi ɗaya ne mai imani to shi ne Allah ta'ala ya bada misali yadda kahirai suke jin cewa su ɗaya ne bisa kan tafarkin daidai duk wanda ba su ba to ya ɓace ya halaka shi ne Allah ta'ala ya ce ka yi mamakin su ka yi mamakin halin su ga sunan yi uminu na biljibiti suna imani da aljibt malamai suka ce aljibtu kulla ma la fa'ida ta fihi duk abin da bai da fa'ida shi ake ce ma aljibtu bai da fa'ida wurin bauta abin da bai dawo ma da wani alfanu to ana ce mai jibtu a cike kamar sihiri kamar bokanci kamar hanya ta al'arrafa bugun ƙasa da duba wa ma shi ba zalika da abin da ya kama da haka ai kai kai da kanka ka san duba ba ta da fa'ida da hanyar duba tana da amfani da dan duba ya dubo ma kanshi lokacin da zai kudi amma zai anne bugun ƙasa bugun banza kuma bai gano komi ba kuma zai yaudare ka da daɗin baki yaudare ka da maganganu na yau da gobe waɗanda dama an saba jin su wannan shine Allah ta'ala ya bayyana cewa yu'minuna bil jibti suna imani da abun da baya da alfani bai da amfani kuma sun yi imani da shi waɓagutu da ɗagutu sun yi imani da ɗagutu suna ganin cewa wannan ɗagutu shine zai kai su bisa kan hanya ta daidai da haka Allah ta'ala ya ce waya ƙuluna lillazina wannan lamun bi ma'ana fi ay yaquluna fi sha'anihim suna faɗa akan sha'anin waɗanda suka yi imani ha'ula ya allazina kafaru ahada min allazina amanu wai waɗanda suka kafirta sun yi shiryuwa bisa ga waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai suka ce wannan lamun kamar cewa kalifulanin ai hiya lamul mu'diya lil fi'li lamun ce wadda ke ta'addi ga fi'li wa anna qawluhu ha'ula'i bi ma'ana antum yaqulu ha'ula'i lil ladina kafaru antum ahada suna cewa ai ku kun yi shiriya min alladhina amanu to anan kenan ishara sai ta zan fi maqami dhamiril mukhatabi azance na damiri wanda ake mukhataba da shi domin in kace ga fulan idza qulta la fulanun lalle wani to zai zama fulan shine mukhatabin kuma zai zama babu shakka dole sai ta zo da zamiri na mukhataba shi kuma ha'ula'i ismu isharatin ba lamiri bane na takhabubi kenan nan ha'ula'i ishara ce ake yi ai antum dan kada ka je wurin tafsirin ayar ka fassara shi da ha'ula'i wa'antiniya ahada to kenan sai a zam abin ya zamban burkui amma in ka ce ha'ula'i antum lalle ku kafirai ahada kun yi shiryuwa min alladina amun da wanda suka imani sai ma'ana ta hito fes ina fata an gane wannan to shine ubangiji ta'ala ya bayyana cewa yadda su kafirai suke kiran ƙarya ga Allah ta'ala da kuma yadda suke ganin su ne a bisa kan shari'a dama shi wanda yake bisa bata kullun gani yake shine bisa kan hanyar daidai duk wanda ba shi ba yana bisa kan halaka ne Allah ta'ala ya datar da mu sai ubangiji ta'ala ya ce ulaika alladhina la'anahumullah أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نعم.
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ubangiji ta'ala ya ce ula'ika alladhina la'anahumullah wa'annan mutane sune wa'anda Allah ta'ala ya tsine ma wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya tsine ma falan tajida lahu nasiran ba za ka samu wani mataimaki gare shi ba mani'an min azabihi ba za ka samu wanda zai hana shi daga azabar Allah ba wanda zai taimake shi cewa shi nasiran bi ma'ana nasirun wanda zai taimaka wafil ayati mala abakar gumi yace a cikin aya akwai wa'adul lil mu'minina alqawli ga masu imani bi annahumul mansuruna lalle tabbas masu imani sune wanda Allah zai ba cin nasara za su samu cin nasara akan kafirai da Allah ta'ala ya ce falan tajida lahum nasiran su wayancan kafiran wanda Allah ta'ala ya tsine ba ba za ka samu wanda zai taimake su ba fa innal mu'minina lalle su masu imani bididdi haula'i suna kishiyar wa'ance ne wa humul ladina qarrabahumullahu sune Allah ta'ala ya kusantar da su zuwa gare shi a wa man yuqarribuhu Allah falan tajida lahu khadilan kuma duk wanda Allah ta'ala ya kusanto da shi a kusan rahama ba za ka samu wanda zai yarbe shi ba kama taqaddama kamar da ya gabata a fadar Allah ta'ala wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira ya ishi Allah shine mai jibintan lamari kuma ya ishi Allah shine mai bada cin nasara to kaga wannan ayar ta bayyana yadda Allah ta'ala ya tsine makafirai shine yace ulaika ai ha'ula illazi na utu nasiban lamirin yana koma zuwa ga wa'yannan da aka ba rabo kamar a ce antum khairun wa'yannan kafiran da suka ce ku kun yi alkhairi wa antum ahada ku kun yi shiryuwa min allazi na amanu daga wa'yanda suka yi imani da annabi muhammad to wannan jumla tufidul hasr tana ifada takaitawa kenan kamar ya zan mubtada shine ula'i وهو اسم إشارة معرفة شيكم لابار شيني الذين وند شيكم اسم موصول ني معرفة أي الذين لعنهم الله وإن الله تعالى يتئني ما واللعنة شيني طردهم وطردهم وأبعدهم من رحمته الله يا كوريسو كما يا نيسان تدسو دغ رحمة والعياذ بالله الله تعالى يكرم ومن يلعن الله دو وند الله يتئني ما فلن تجد له نصيرا بذاك تبا سامو وند زي تيمكون شي ba wannan man ismu sharɗi ne ai yal'an duk wanda Allah ya tsine ma shi wannan fi'ili ne na sharɗu majzumun an yi mai jazma ne na yal'an jazma ne da man sai dai nan an yi mai haraka da kasara liltiqa'i sakinaini domin haɗuwar sukuni guda biyu cewa wa man yal'anillahu kamar yadda Allah ta'ala ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi to saboda iltiqa'u sakinaini a ka'idar larabawa idan sukuni guda biyu suka hadu to na farko yana ɗaukar kasara domin yayi dadin tashi asalin kalimar lam ita lam dama lam tana sa jazma ne ga fi'ili ko ba haka ba domin tana daga cikin huruful jazm al lam allam idan kai ko suna daga cikin huruful jazm to wannan harfa na jazma suna jazma ne ga fi'ili sai a ce lam yakun shine ka'idar kamar lam yalid wa lam yulad an gane wannan to sai Allah ya ce lam yakun allazina ina fata an gane wannan to kaga nunun sukuni gare ta hamza alif wannan da ta zo bayan nunun tana da sukuni to kaga sukuni guda biyu sun haɗu wa ka'idar laraba idan aka samu iltika usaki ne ne haduwar sukuni guda biyu sai na farko yayi kasra a ci gaba da karanta eh, wancan sai a ce lam yakunil ladina ina fata an gane wannan to shine nan aka samu irin wannan ka'idar Allah ta'ala ya ce wa man yalla'anillahu duk wanda Allah ya tsine ma to falan tajida lahu nasiran ba za ka taba samun wanda zai taimake shi ba ai lan tajida lahu man yansurahu ba za ka samu wanda zai taimake shi ba fa yuqarribuhu min rahmatillah bale ya kusantar da shi zuwa ga rahama Allah to kaga wannan ayar ta karantar da mu mamakin halin waɗanda Allah ya ba rabo na alqur'ani ko na at-taura ko na injila amma suna musun littafin Allah ta'ala akwai mamaki ƙwarin gaske kaga mahaddacin alƙur'ani Allah ya ba shi rabo na hadda amma yana wasa da amana yana wasa da adalci ko mahaddacin alƙur'ani ka yi mamaki yadda mahaddatanmu na yanzu wasu suka lalace za ka iska mahaddacin alƙur'ani ne amma ya ƙware wurin ƙarya ya ƙware wurin cin amana ya ƙware wurin almundahana ya ƙware wurin ka ba shi amana ya canye kuma haddacin alƙur'ani to duka irin waɗannan suna shigowa cikin alamtara ilal ladina utu nasiban ga su Allah ya ba su rabo na littafin Allah suna da rabo domin ba ƙaraman ni'ima bace Allah ya ma arzikin haddace alƙur'ani wallahi ya kamata duk wanda Allah ya ba arzikin hadda alƙur'ani ɗabi'un shi su bambanta da wanda bai haddace alƙur'ani ba ya zam yana da halaye nagari halaye na alasan barka saboda mahaddacin alkur'ani ne domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam kasantuwar shi mahaddacin alkur'ani lamba daya sai ya zama duk dabi'un annabi alkur'ani ne kana khuluquhul qur'an isa malam mustafa muradi ya kawo su baituttuka yana tsoratar da mahaddata alkur'ani yake cewa azumat musibatu hamilil qur'an in kana malji'uhu ila niran ya ce musibar mahaddacin alkur'ani ta yi girma in dai har makomashi wutar jahannama ce ka haddace littafin Allah sura 111 aya dubai bayan ayoyi peji 600 da yan kai duka ka haddace su ko duka gaban za Allah ya kada ka jahannama Allah ka yi aikin banza da aka jama'a har da alkur'ani ba karamin aiki bane idan ka haddace alkur'ani ana buƙatar a ganka ɗabi'unka na alƙur'ani ne ba mahaddacin alƙur'ani ba sai ƙarya mahaddacin alƙur'ani sai cin amana mahaddacin alƙur'ani sai hasada wallahi wannan duka asara ce idan ka haddace alƙur'ani ka shigo cikin maciya amana maƙaryata to ka shigo cikin wa'anda Allah ta'ala ce a yi mamakin su ga su tan an ba su rabo na alƙur'ani amma kuma sun yi fatali da wannan na cewa alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi ga suna an ba su rabo na littafin Allah ta'ala yu'minuna bil jibti sun yi imani da abinda baya da fa'ida Allah ta'ala ya kare mu wannan aya ta karantar da mu bayanu qubhi sani'ihim bayanin munin aikin su aiso inna Allah ta'ala qad a'tahum nasiban min alkitab gashi Allah ya ba su rabo na littafi wa ma'a zalika qalu lil kuffari tare da kuma suka ce makafirai innahum ahada minal mu'minin sun shiryuwa bisa kan masu imani wa ma'lumun anna min hukumin man hakama bi khilafi ma ya'lam kuma ya sane yake ga duk wani mai hankali duk wanda yayi hukunci da sabanin abun da ya sani to fa huwa aqbahu mimman hakama bima la ya'lam yahi muni da wanda ya hukunci da abun da bai sani ba kana da ilimi gashi Allah ya baka ilimi amma kana aiki da abun da ba ilimi ya shar'anta ba to zunubinka da azabaka ta himuni bisa ka wanda shine jahili ne bai san komi ba aya ta karantar da mu bayanu hiqidil yahudi alal mu'minin yadda yahudawa suke da hiqidu keta da adawa ga masu imani kuma aya ta karantar da mu annal yahuda ahlul hasadi yahuda dama yan hasada ne dama gidan hasada yahudawa shi ba yahude bai kamnai ya ji an ce ga wani ya cere mishi a wani abu hissa za ka ga suna ƙoƙarin hana musulmai kataɓusa a duniya yanzu idan aka ce musulmi ya mallaki ƙumbula na wawiya ya mallaki makamin nukiliya to ganin suka yi gaba ɗaya an samu matsala to yasa za su bi duk hanyar da za su bi su hana musulmai mallakaci da haka za su ta kirkiro yaƙe-yaƙe da tashin hankali da fintintinu da wargaje ƙasa ba don kuma wai duk don kakku mallaki makamin nukiliya to kuma wannan aya ta karantar da mu Allah ta'ala ya tsine musu kuma duk wanda Allah ya tsine ma to baka samu wanda zai taimakon shi kuma wannan ayat ta karantar da mu at-tahdhiru min at-ta'arrudi lil-la'nati mutun ya kiyayi kanshi kada ya shigo cikin wanda Allah zai tsine ma albarka kaga kana zaman ka lahiya Allah ya hita bayanka wallahi babba fitina ce kaga kana Allah ya toha ma asiri arzikinka yana zo ma ta ko ina baka san ta inda arzikinka ke zo ba Allah yana bude ma ni'imomin shi wallahi ka gode ma Allah duk radda Allah ya hita bayanka Allah ya bar taimakon ka ya tsine ma albarka ka shiga uku wasu haka zaka ga suna kai kansu zuwa ga halaka suna kai kansu zuwa ga tsinuwa ta Allah ta'ala suna ganin ba komai bane ya ci amanarka yana ganin yayi kamar bai komai ba ya yaudare ka yana ganin bai komai ba wani kuma zaka yi mai Allah ya isa ya ji cewa ai yanzu ma aka fara wannan duka rashin sanin Allah ne da rashin sanin wane ne Allah haka wallahi ya kamata jama'a mu kiyaye Allah ta'ala wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah ta'ala yana ta ku kiyaye ni ku kiyaye ni to kaga wannan ayar ta karantar da mu ababe da yawa sai Allah ta'ala ya ce am lahum nasibun minal mulki fa idan la yu'tuna an-nasa naqira Allah na'am أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ubangiji ta'ala ya ce am lahum nasibun minal mulki alahum nasibun shin suna da wani rabo ne minal mulki ai laisa lahum shay'un minhu ba su da komai na rabon mulki walau kana da ya kasance to fa idan la yu'tuna nasa naqiran da ba su ba mutane komai komai karancin abun qadaran naqara fi zaharin nuwati gwargwadon wannan dan digon ballo da yake bisa kan dabino shi ake ce ma na ƙiru domin dabino idan ka juya ta bayan shi za ka iske akwai wani ɗan ɓallo to ba su iya tsina nama mutane daidai da na ƙiran ɗan ƙaramin wannan abun to shi ne ubangiji ta ala ce alahum nasibun shi suna da rabo ne minal mulki na mulki ai laisa lahum nasibun minal mulki ba su da rabon komi na mulki to kaga wannan a cewa am lahum malamai suna li'irabinta da amma wasu malamai kuma sun kace ana i'rabinta da hamza ta istifham wakila inna halil istifhami faqat wasu malamai suka ce alahum nasibun wannan istifhami ne kawai amma wannan kuma sabanin abin da yake shahara ne wurin malaman nahwu am lahum nasibun ai bal alahum nasibun a'a bari wannan zancen shin suna da rabo minal mulki na mulki haitu yuriduna an yahulu bainan nabiyyi wa baina ma ata'ahu Allah minan nubuwa har ga su suna son su zamsha maki tsakanin annabin Allah da abinda Allah ya bashi na annabta ai haula'il ladina qalu hadha kalama wa'annan da suka faɗi wannan zancen wa faddalu tariqal kufri suka fifita hanyar kafirci ala tariqil mu'minina akan hanyar masu imani hallahum nasibun minal mulki shin suna da rabo na mulki bi haythu yamna'una fadlallahi ala nabiyhi har su kai suna iya hana falal Allah ga annabinsa ba su da wani rabo to kuma wannan ayar ta karantar da mu anna ha'ula'il yahuda alladhina aradu an yahulu bayna fadlillahi ala rasulihi wa bayna rasulihi wayanda suka so su zam shamaki katanga tsakanin Allah da annabin Allah wurin falala to wannan ayar ta nuna muna laysa lahum nasibun minal mulki ba su da wani kaso a cikin mulkin Allah ta'ala domin al mulku lillahi wahdahu mulki na Allah ne shi kadai kuma tunda na Allah ne ba wani makhluki da ya isa ya raba shi ba wani makhluki da ya isa ya hana shi ba wani wanda ya isa ya yi shishige a cikin mulkin Allah ta'ala to wannan kuma ya kamata mutum ya gano shi arziki da mulki na Allah ne yana bada so ga wanda ya so idan ka yarda cewa arziki na Allah ne wallahi ba za ka taba wahala ba a rayuwarka wani malami ba zai zo ya ce yayi ma addu'a saboda al'amari su bude wani ba zai zo ya ma ƙaryar banza da sunan cewa wai zaka ci zabe irin yadda ake yaudarar wasu mutane a yanzu a zo a cika su da sabbatu a cika nuna musu cewa ai idan aka yi kaza aka yi kaza to za su ci mulki wani haka za a sai da zai sai da imanin shi wai dan ya ci mulki ƙarshe kuma sai ya zama bai ci mulki ba an raba shi da imanin shi wani kuma haka za a raba shi da da sulallan aljihun shi a raba shi da kuɗin shi shi bai samu kuɗin ba kuma bai samu biyan bukata ba lahuwa ba a bar shi da kuɗin shi ba ba a bar shi da bai samu biyan bukata ba yadda zaka iske yau masu cewa ka ka kuɗi a yi ma kuɗi kai wato mutane sun durmuye wurin son kuɗi mutane sun durmuye sun halaka wurin neman duniya za ka ga wani ya ce ka kawo kuɗi a yi ma kuɗi to in ya san yadda za a yi kuɗin bai makan shi eh a wata shekara wani tsoho ya kira ni ko namiji ne ko mace Allahu alam muryar dai ta dai tsohi ce da ya kira ni ya anne sa min albarka dana Allah ya ma albarka nace amin Allah ya saka ba da alkhairi amin Allah ya kara mu rayuwarka albarka nace yana ta zabga min addu'a yace tsoho yace dana kaga ina taima addu'a baka sanni ba nace eh lalle tsoho ban san ka ba yace mini to ka sa alheri bai da karamci wata rana ne ka haɗu da wani tsoho sai ka yi mai sadaka ya ce to ba mutum ne ba gaskiya cikin ruhani ne na aljannu fararen aljannu kai ma sadaka da aka yanzu mun tashi saka ma da alheri na ce masha Allah to haram mai inda ga yanzu ne ce mai zai to ni ta zanturo ko amana sai ya ce mini to yanzu kusanka akwai wani mai suya wani abun kayan maski na ce akwai mai kosai ya ce to ka yi sadaka da kosai ko na ishirin ne na ce a kullum cikin sadaka muke ya ce a yanzu dai kai na ce to ba matsala na hita butun shi ni can na hita butun shi sai sake kira na ya ce ka yi sadaka na ce tsoho ci gaba da bayanin ya ce mito yanzu abinda muke so gare ka muna son ka turo kudin da za a saye ƙur'ani guda talatin a yi sadaka da su a ba ruhanin aljannu sadaka ka turo ta stock na ce a'a tsoho ya sai stock ana ganin kun gano yan horar nan ne ko su ne ko sai na ce to diba tsoho wannan stock inda zan turowa ni ba sai an ba kuɗi da yawa nike so ba tun da ka ce ko miliyan goma ana iya bani na ce ni yanzu jika ɗari biyar ka bani su ka riƙe miliyan tara da ɗari biyar ni na yahe ba su ba ni ɗari biyar har yanzu bai sake kira na ba to kaga duka irin haka mutane suke Allah da ya sauka Allah ya dace da mu to kaga da da da hitsari banza ne ai da kaza sai ta yi jiba haushi ai inda yana iya wa kanshi kudi da sai ya ma kanshi kudi amma saboda baya iyawa shine Allah ta'ala ya ci gaba da cewa am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الله تعالى يتي أم كوكو أيحسدون الناس شنسنة ومتاني حاسداني على ما آتاهم الله من فضله akan abun da Allah ya ba su na falalashi ai annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ana yi masa hasada akan duk abun da Allah ya ba shi na ni'imarsa shi kuma abun da ake nuhi da hasada ƙoƙarin hana abun da Allah ya ba mutum ya zo zuwa gare shi Allah ya ma mutum wata ni'ima to kokarin wannan ni'ima kada ta iso zuwa gare ka to shi ake ce ma hasada to shine Allah ya ce am yahsuduna an-nasa a'a sune wa mutane hasada ne akan abin da Allah ta'ala ya ba su na falalashi faqad ataina ala ibrahim al-kitaba Allah ya ce haƙiƙa mun ba iyallan annabi ibrahim a al-kitaba littahi ai jadduhu kakan annabi ka Musa kamar annabi Musa wa Dawuda da Dawuda wa Sulaimana da annabi Sulaiman duka an ba su littahi wal hikma da wal hikmata da annabta wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki mai dimbin yawa fa kana li Dawuda mulkun annabi Dawuda ya kasance yana da mulkun azimun mulki mai girma wa nisa'un kasirat yana da mata masu yawa wa kadhalika Sulaiman haka shi ma Sulaiman kana lahu alfum ra'atin yana da mata dubu ma baina hurratin wa sariya tsakanin diya da baiwa mata dubu ga annabi sulaimana to duka ba ku yi musu hasada ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna muna yadda hasada take lalata ayyukan mutum wannan kuma aya ta bayyana muna ma kana alaihi alyahudu min alhasadi yadda yahuda suke da hasada kuma hasada tana daga cikin manyan manyan zunubai لأنه يأكل الحسنات domin hasada tana canya ayyukan alkhairi kuma hasada ba ta amfanin mutum da komai na daga cikin mafasid na hasada na farko in ka aikata hasada yana daga cikin manya-manyan zunubai su kuma manya-manyan zunubai ba a gafarta su sai ka yi tuba mai kyau na daga cikin mafasid na hasada annahu utiradun ala qada'illahi gitta makaddara Allah ne in ka yi hasadar mutum kamar ka gitta makaddara Allah shi Allah haka yake son ganin shi kai kuma kace a bai yi ba to kamar ka gitta ma yadda Allah ya tsara al'amari wallahi ina mamakin yadda mahassadi yake lalata ayyukan shi yake canya ladar shi bai sani ba ina mamaki yadda Allah zai ma mutum ni'ima ka kasa komawa ga Allahn da ya mai ni'ima ka roƙa ya maka wai ka zo kana ta baka hasada wani ɗan hasada ta ci shi ƙoƙarin yake ya kushe ka gaban kowa Allah ya ma ni'ima ƙoƙarin yake ya nuna cewa a kai nan ba komai bane ana yabonka ana kai malam wani Allah ya mai fatahi sai ce kai ai dan ba ku san shi bane dan hasada kenan shi ɗan hasada ƙoƙari yake duya da aka yaba ka sai ya samu kalima ko ɗa guda ce takat wanda zai sukawa don a yi suka zuwa gare ka na daga cikin mafasid na hasada akwai ƙetare halin wanda ke hasadar galiban da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza zananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabgi idan kana zato to ba za ka taɓa cimma manuwarka ba wannan hadisi al-imamu tabarani ya fitar da shi amma hadisi ne da'ifi shi kuma hasada in ka yi ta ba za ka taɓa cimma burinka ba wanda kake hasada sai ga kullun Allah yana gaba da shi kana hasada shi sai kaga kullun Allah yana ɗaukaka shi Allah yana yin sama da shi yana ta sama da shi saboda kai kana nan ka ɓata lokacinka ga hasada to da haka hasada tana lalata aikin alkhairin mutum sannan na daga cikin mafasid na hasada kamanceceniya da yahudawa ya munana a cewa ne ɗabi'un shi irin na yahudu ne kuma hasada su tari da yawa duk mai hasada sai ya yi nadama sai kaga kana hasadan mutum kullum ya ci baya kana hasada shi kullum yana ta ci gaba kana hasada shi kullum kaga yana ta samun ɗaukaka yanzu inda hasada ta kai hasada wai wani dan ya rasa inda zai hasada ka sai cikin tuwahi yaga kullun kana wanki kana sa sabin tuwahi ya rasa inda zai hasada wai sai ga dauɗin ragga ga yana cewa kai wannan ai ba gizina bace to ina ruwanka ko ya ce gaskiya wanga dinki bai yi kyau ba ko ya ce ai tela na yayi wani wai duk dan hasada la jama'a muke yayi hasada kuma ya kamata a ce inda ba a samun hasada cikin ɗaliban ilimi wanda sun karanta amma kuma nan ta yi katutu shi son yake a fifita shi akan kowa to da aka jama'a muke yayi hasada kuma annal hasida ya kuna da'iman fi qalakin wala mai hasada kullum zaka iske cikin fargaba cikin tsoro da ya ganka sai gaban ka ya gaban shi ya waɗi shi wanda ka hasada bai kamnar ganin ka ga wuri in yana hasada ka to kokari yake aran mu kai ya ganka a wurin da ya ganka wurin jin yake gashi nan ka ruhe mai ni'ima ba a ganin shi hissa kana zuwa sai gaban shi ya buga kullu yawmin fi qalaqin cikin wahala yake wallahi wata ran zuciyar shi ta buga tension ya buge shi kenan an kare da shi wallahi da ka iske shi dan hasada kullu haka yake kuma zaka iske mai hasada na daga cikin cutar wadda hasada take wa mutane tana haifar da kiyayya da adawa masoyinka na kurkusa na kusa kusanka dan hasada zai kokarin ya lalata alaka ku da shi ya ce ka ji abin da wani ka hudi kanka ko da baka hudi ba isa wani aboki na yake ce min wallahi akramaka Allah lahira akwai hisabi yace mini babban abin da yake nadama akan shi yadda aka faɗi wasu maganganu akan wasu abokan shi sai bayan yau da gobe yau da gobe ta bayyana gare ƙarya ake ma abokan nan nashi shi kuma bai bincike ba wannan dan hasadan ne ya je ya gayi maganganu ya ce a ai wani da kake gani kullun gani yake yaron shi kake kullun gani yake ya hika hamma ya taba gaya haka ne saboda hasada kuma shi dan hasada zaka iske shi babban matsalar dan hasada da ya kididdiga yayi ta bibiye kididdigarka labarinka wani na bar ganin shi ko ta ƙare mai na kullum ya tabi bai ƙididdigarka isa wani gwani allah ya ƙara mai lafiya cikin gwanaye na garin wani gwani mustapha allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana wata rana yake ce mini aka Lahu, idan kana son ka zauna lahiya to sai ka koma yin harkar gabanka kaɗai sai ka huta ya zan baka harka kowa sai ta gabanka baka shiga harka wani kuma kullum kada ka yarda a dinga kama labarin wani sai ka huta ya ce amma da inda ake ɗauko ma labarin wane ya ce wane ya ce to wala ba za ka taba rabuwa da bugun zuciya ba sai kai ta ganin kowa maƙiyinka ne sai kai ta ganin kowa ga hina ashe wani nan da na ɗauka masu yana yana ta adawa da ni saboda shi wanda zai ɗauko ma labarin wani ya kawo ma to kada ka taɓa tunanin wa ba zai ɗau labarin ka ba ya kai mishi Allah ta'ala ya datar da mu na daga cikin matsalolin hasada jama'a shi mai hasada yana adawa ni da ni'ima Allah ta'ala Allah ya mu mutum ni'ima amma shi yana ganin ba gare ta ya kamata ba sannan ya kamata duk mai hasada ya san hasada shi ba ta isa ta hana falalar Allah ba hasada ba ta hana ni'imar Allah sannan ya kamata ka jewa ma mai hasada wata tambaya ka ce mai wai kai shi wane da Allah ya bashi kaza wani wahala ya yi Allah ya bashi wannan abu ya kamata ka tambaye shi wane da kake ganin Allah ya mai ni'ima kaza da kaza da kaza wace wahala yayi Allah ya bashi ita to Allah ba wata wahala dai to kai ma ka tahi ka roki Allah ya baka mai yiwa kai ma ba wata wahala sai Allah ya baka isa Allah ta'ala ya ce wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun للرجال نصيب مما ترك الو- مما اكتسبوا مما وللنساء.
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن مم.
واسألوا الله من فضله wasallallahu min fadlihi إن الله كان بكل شيء عليما to kun ji Allah ya ce wasallallahu min fadli ku roki Allah daga falalarsa wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi fatan abinda Allah ya fifita sashen ku akan sashi wato shi mai hasada da ya gano duk ni'imar da Allah ya mawa ne in ya tsaya ya kwantar da hankali wallahi Allah ya mai irinta kuma in ya kwantar da hankali shi zaka iske kusa saura kalila Allah ya bashi tahi ni'imar domin Allah bai mutum ya hana mai ni'ima duk wani makhluki a duniya akwai wata ni'ima da Allah ya bashi sai dai shi bai sani ba tana iya yiwuwa Allah ya baka ni'ima ta har da alqur'ani wancan da kake hasada bai bashi ba ko Allah ya baka ni'ima ta duk abun da ka sama gaba sai Allah ya biya ma bukata ka shi kuma wancan Allah bai bashi ba ko kuma Allah ya baka ni'ima ta kaihin har da shi wancan Allah bai bashi ba ko Allah ya baka ni'ima ta farin jini shi kuma Allah bai bashi ba ko Allah ya baka ni'imar duk abun da ka sa shi kai kyau shi kuma Allah bai bashi ba ko ba ka baran ba to Allah ta'ala ya dace da ku dan haka ya kamata jama'a mu kiyayi hasada wallahi wallahi sai ni koyaushe ina jin daɗi ina samun nishaɗi idan na ga ɗan uwana Allah ya mai ni'ima ko da ban da irinta ina jin daɗin ni'imar da Allah ya wa ɗan uwana musulmi domin na tabbata wata rana ko Allah bai ban ita ba to ni'imar tan tahi zan moru cikinta zan moru zan amfano da ni'imar da Allah ya masa komi ta juma sai ka moru da shi amma in kai mai fatan ni'imar ta gushe sai a yi bi babu kai baka samu ba shi bai samu ba Allah ta'ala ya dace da mu to ya kamata mu tattauna wannan matsalar duk da lokaci yana tahiya da za a yi hasadan mutum to wace addu'a ya kamata yi me ya kamata ka yi don ka kare kanka daga 'yan hasada sannan shin kai kana samun lada in ana hasada ka Mala Uthaymin ya ce abinda ake nuhi da idha husidal insan ai in an samu ainun an samu ijiya duk abinda yake an samu ido fa innahu ma'jurun lalle zai samu lada ala sabari akan hakurin shi in dai ana hasada ka kai hakuri to lalle tabbas Allah ta'ala zai baka ladan wannan hakuri naka Allah zai baka lada akan haƙurin da ka yi na wannan hasadar da aka yi ma bila shakka babu, babu shakka kuma wannan hasadar da ake ma za ta zama kafara ce ga zunubinka Allah ta'ala zai kankare ma zunubi sanadiyar wannan hasada da ake ma sannan addu'ar da ya kamata mutum ya dinga yi in ya fahimci ana hasada shi ita ce kullum ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma ya karanta mu'awwadhataini qul a'udhu bi rabbil falaki da qul a'udhu bi rabbin nasi ya karanta fatiha da ayatul kursi da qul huwallahu ahad wannan ita ce addu'a hasada ko kuma ya karanta bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul alim ya karanta ta so uku ko ya ce la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'ar duk wanda ke karanta ta so 100 bayan sallar asuba wallahi ba dan hasada ba ko sihiri akai masa ya kuma la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan ita addu'a rigakahi ga yan hasada sai kaga yana hasada ka kuma komai hasada ba ta yi ma wannan kenan dan haka akwai kuma maganin hasada babban maganin hasada shine an yatawadda'a wa yaghsila kamar misali idan domin na daga cikin abin da ka kawo kandun baka da kandun ido hasada ce haka wasu malamai suka ce malam usaimin yana daga cikin malaman da ke ganin kandun baka da kandun ido abin da ke kawo su hasada Allah yawa mutum ni'ima tuwahi sai ka tsura mai ido sai ka ga gaskiya kiyaye wani kuma ba hasada ba ce kawai dai shi dai Allah ya jarabce shi ne to idan aka yi haka nan sai a yi alwala a wanke magangama ta rukuban mutum a ba mutum wa'annan ruwan in har wannan kandun bakan ya bige shi sai a ba shi wannan ruwan ko a wanke mai ga kai wannan hadisi al-imam ibnu majah ya fitar da shi al-Imam al-Albani ya inganta shi kuma za a bashi lahiya da izinin Allah ta'ala aka jama'a hasada dai mugun ciwo ta Allah ta'ala ya kare mu Allah ya ci gaba da cewa fa minhum man amana bihi فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه Mm.
وكفى بجهنم سعيرا Allah ya ce fa minhum akwai daga cikin su man amana bihi akwai wanda suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ad-damiru ya'udu anan ila al-yahud ko kuma ad-damiru ya'udu ala ali Ibrahim ai laysa kullu ali Ibrahima ba dukkan iyallan Annabi Ibrahima bane suke adawa da hasada da abinda Allah ya ba Annabi Muhammad akwai daga cikin su man amana bihi wanda suka yi imani da Annabi Muhammad ka abdullahi ibn salam kama abdullahi dan salam wa minhum man sadda akwai daga cikin su wayanda suka kauda kai bal mana'a suka hana gairahu wani su daga imani anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafa bi jahannama sa'ira ya ishi wutar jahannama ta zama abun hurawa ayi azaba liman la yu'min ta zama shiga ta azaba ga duk wanda bai imani da Allah ta'ala Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya ci gaba da cewa innal ladina kafaru إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا Mm.
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب na'am إن الله كان عزيزا حكيما Ubangiji ta'ala ya ce innal ladina kafaru bi ayatina lalle wa'anda suka kafirce mu ayoyinmu sawfa nuslihim naran da sannu zamu shigar da su wata irin wuta yahtariquna fiha wadda za su kunkuna a cikin ta kullama nadijat duk lokacin da juluduhum hatunsu suka kosa suka kone baddalnahum juludan zamu hurhura musu wasu hatu ghairaha wanda ba waccan hata ba liyazuqu al'azaba dan su dandani azaba yuqasu shiddatahu su dandani tsananin wannan azabar inna allaha kana azizan lalle allah ta'ala ya kasance mabuwayi hakiman gwani mai hikima fi khalqihi a cikin halittunsa kamar yadda allah ta'ala ya bayyana dan haka allah ta'ala ya bayyana akan wannan ayar cewa zai shigar da kafirai a cikin wuta allah ta'ala ya kare mu a dan haka wutar allah ta'ala ta huce wasa jama'a ta huce wasa don haka kafirce ma Allah ta'ala babba hanya ce wadda ke kai mutum zuwa ga wuta mutum ya samu kanshi ya butulce ma ni'ima Allah ya masa ni'ima ta musulunci domin malam ibnu abid duniya yake cewa manya-manyan ni'imomin da Allah yake mabawa a duniya guda hudu ne yace ni'ima ta farko ita ce ni'imar musulunci fala ni'mata ba'daha ba wata ni'ima a duniya wajen ni'ima ta musulunci kaga Allah yi ka musulmi wallahi babban ni'ima ce yace na biyu ni'imatu sihha Allah ya baka lahiya babban ni'ima da arziki Allah ya baka lahiya na uku yace ni'imatul amn ni'ima ta aminci da kwanciyar hankali wa'annan ni'imomin guda uku yace wallahi manya manyan ni'imomi ne da Allah yake arzita bawa da su idan Allah ya arzita ka da wa'annan ni'imomin guda uku to ka yi ƙoƙari ka bauta wa Allah ka yi ƙoƙari ka gode ma Allah akan wa'annan ni'imomi Allah mun gode maka ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم Mm.
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Mm.
خالدين فيها أبدا Mm.
لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ubangiji ta'ala ya ce wallazina amanu wa'annan da suka yi imani wa amilus salihat suka yi aiki na ƙwarai sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah ce da sannu zamu shigar da su aljanna wadda tajri min tahtiha al-anhar koramu suke gudana a karkashinta khalidina fiha abadan suna abun kaddarawa dawwama a cikin wannan aljannar har abada lahum azwajun mutahharatun suna da mataye tsalkaka min al-haidi daga haida wa min kulli qadarin da kuma dukkan wata kazanta wa nudkhiluhum Allah yace muna shigar da su dhillan zalilan inwa wadda take dawwamammiya inuwa wadda take dawwamammiyar inuwa kamar yadda yazo a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati la shajaratan lalle a cikin aljanna akwai wata iccenya yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata 'amin la yaqta'uha annabi yace matahi zai yi tahiyar shekara ɗari a cikin inuwar aljanna inuwar iccenya guda ta aljanna shekara ɗari bai kai ƙarshen inuwar ta ba wannan ita ake cewa shajaratul hulli iccenya ta dawwama shekara ɗari yana tahiya bai kai ƙarshen inuwa ba Allahu akbar Allah ka samu aljanna da rahmarka kai dai ka san wannan ni'ima ba karamin ni'ima ba shekara ɗari fa jama'a kana ta tahiya kana ta tahiya kuma ba kai ƙarshen ni'imar ba wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi amma Imam Muslim bai ambaci shajaratul khuldi ba a cikin riwayarsa to kaga shine Allah ta'ala ya bayyana cewa zai ba 'yan aljanna mata a cikin aljanna wayannan matan Allah ya siffanta su a cikin suratul Rahman fihinna qasiratut tarfi lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan a cikin aljanna akwai wasu mata qasiratut tarfi masu gajeren kallo wasu malamai suka ce abin da ake da kasiratu tarf wayanda suke takaita ganin su ga mazajensu ita ba ta kallo wanda ba mijinta ba ba irin matan mu bane na yanzu in kai ba ko abokin ka yazo gidanka ta yi mai kwa da ido to su mata aljanna ba haka suke ba kasiratu tarf masu takaitaccen gani ne ga mazajensu la yanzuruna ila ghairi azwajihinna ba su kallon wayanda ba mazajensu ba kuma babban abun da zai birge kallam yaqmisuhunna insun qablahum wala jan mutum ko aljani bai taba taɓin su ba ba wanda ya taba taɓin ta ita mata aljanna ta kace khalisatan laka kai kadai malam Allah ka bamu matan aljanna amin to kaga kuma ba za ka samu mata aljanna ba sai ka aika alkhairi Allah ta'ala ya datar da mu sai mu tashi inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanat abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh